أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه و- ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا واليوم الآخر
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 21 ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 443 wanda ya yi daidai da 22 ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 za mu daura a yadda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a jiya a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya a aya na 135 ko 134 ayan da Allah yake ce man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira Allah ubangiji yana faɗi wato baya ga duk abubuwan da ya shimfiɗa da ƙofofin da ya buɗe na rahma da jin kai da tausayawa ga bayinsa da halittunsa amma duk da haka akwai zuciyan da a kangare zuciyan yake imani ba zai shiga zuciyan ba wasu zuciyan ba su tsoron Allah sun fifita duniya akan yardan Allah sun fifita abin da yake cikin duniya akan abin da za su tarar a lahira don haka Allah ce to man kana yuridu thawabad duniya wanda yake neman kayan moro-moro na duniya yake neman sakamakon duniya to fa inda Allahi thawabud duniya wal akhirah a faɗa masa cewa a gurin Allah akwai sakamakon duniya yana na Allah ne duka sakamakon lahira ma na Allah ne duka da zai gwama ya nemi duniya ya nemi lahiran duk na Allah ne Allah zai iya badawa wa kana Allah sami'an basira Allah mai ji ne yana jin duk abin da ke faruwa ba da fatun kunne ba basiran yana ganin duk abin da ke faruwa ba da gwalagwalan ido ba yana ji yana gani kuma zai hukunta kowa akan abin da kowa ya aikata to a nan allah ubangiji ya nuna ma bayinsa cewa duk wani abin da kake nema na duniya to kar wannan abin ya rafkanar da kai gabarin lahira kana cikin neman duniyan ka ka nemi lahiran ka ko i'mal fi duniya ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gadan duk da an soki hadisin an ce hadisin ba mai kyau bane ka nemi duniyanka kaman za ka yi ta rayuwa har abada ka nemi lahiranka kaman za ka mutu gobe gobe amma dai akwai hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa igtanim kamsan qabla khamsin ka mori guda biyar kafin guda biyar ka mori abu biyar kafin biyar manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hayataka qabla mautik ka mori rayuwanka tun kafin mutuwa ya zo maka wa faragaka qabla shughlik ka mori lokacin da kake da dama kafin wato abubuwa ya maka yawa ka samu shughul masu yawa su hana maka samun dama wa shababaka qabla haramik ka mori samartakanka kafin tsufa ya cin maka wa ginaka qabla faqrik ka nemi wato ka mori wadatanka kafin talauci ya cin maka wa sihhataka qabla sukumik ka mori lafiyanka kafin rashin lafiya ya cin maka a cikin waɗannan abubuwa guda biyar duka da manzan Allah ya ce mutum ya mora mutum zai ga al'ibar wal izad wa'azozi da abin kulawa masu yawa ka mori rayuwanka kafin mutuwanka sabila da rayuwa bayi da tabbas kana ta shirin gobe kana shirin jibi kana shirin kaza kana shirin kaza baka san an riga ma hala kwanakinka sun kare din ba baka sani ba kana ta shiri dan gobe kana ce zan yi ai bari na samu dama zan yi ai taswif saufa af'al saufa af'al kana cikin wannan kwatsam kawai mutuwa da ta zo ta faso da kumbanta ta kama ka yasulu bila kaffin wa yas'a bila rijli yakan shigo mutuwa yakan shigo ba da kafa yake tafiya ba yakan shiga jikin mutum ba tare da hannu ba kawai sai dai ka je lokaci yayi kawai saboda haka wato mumini ko da yaushe yana zaune ne da shirin mutuwa ko ta kwana kawai saboda da bai sani ba ko dan anjima kaɗan zai mutu bai sani ba bai sani ba ko duk shirin da yake yi ma kwanansa ya ƙare bai sani ba shi yasa gaba ɗaya rayuwanka ka gina shi akan yanzunka al'ana al'ana ya akhir ya kai mai hankali yanzunka shine lokacinka saboda shine wanda ka san kana da shi abin da ya shige jiya ya shige ba zai dawo ba abin da kake burin sa gobe ba ka san zai zo ko ba zai zo ba lokacinka shine awinan da kake rayuwa a ciki la tashghalil bala bima zaman wala bi'atil aishi qabla al-awan wagnan min alhadiri lazzatihi falaysa fi tab'il layali aman har ka shagaltar da zuciyanka bimaji zaman da zamanin da ya shige kana ta damuwa kaza ya faru kaza duk abin da ya shige ba za ka iya dawo da shi ba wala bi atil aishi qabla al-awam rayuwar da kake ta so ran kaza shekara kaza wata kaza bai zo ba baka san zai zo ko ba zai zo ba wagnan min alhadiri lazzatihi kamori present wanda kake ciki lokacin da kake ciki saboda falaisa fi tab'il layali ama ba wani wanda yake da aminci dangane da dararen gobe da jibi da gata yanzu yanzu mutuwa zai iya zuwa maka ba tare da ka sani ba mutane nawa suka mutu a gabanmu kawai a ce maka wani ya fita yayi accident a mashin yayi accident a mota ba wani lokacin da kawai mutuwa za ta zo kawai lokaci guda ne ba ma kana li nafsin an ta muta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala kowane mutum da lokacinsa saboda haka neman duniya kar ya zamo maka dalilin da zai sa ba za ka nemi lahira ba wallahi duk ranar da ka mutu za ka mance da duk kwanakin da ka yi su a duniyan Allah ne duk ranar da cutan mutuwa ya sauka maka duk wani daɗi da ka san ana jin daɗi wanda ka ji a baya wallahi sai ka mance da wannan jin daɗin ba za ka iya tunawa da wani daɗin da ka ji a duniya ba kawai mutuwa za ta ɗauke ka ne fahalun ba a hali shine hiya suddatun yud'a ilaiha al-ajfala kullu al-wara min muz'inin wa murradi ko mal mar'u illa ibn as-sara wa law irtaqa ufqa as-sama'i bi sullamin lam yakhludi kowani mutum ko ina kaje mutuwa kaman inuwanka haka take biye da kai kana kokarin ka gudu mata ita kuma kaddaranka ne an kulla ku tare da ita la mafarra min qada'illahi ba wani gurin da zaka gudu daga qada'i da kaddaran ubangiji saboda haka Allah bai hana ka ka nemi lahiranka ba a duniya Allah kuma bai hana maka ka nemi duniyanka ba domin wai ka ce ka shagarta da lahira ba za ka nemi duniya ba man kana yuridu yuridu thawaba dunya fa inda Allah thawabu dunya wal akhirah wanda yake neman jin dadin duniya ya hutar da kanshi ai ba ma duniyan ba da duniyan da kake cikin ta yanzu din da lahiran da bata zo ba za ta zo din dukkan yana gurin Allah لا بهانا مكبا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله بهانا مكا جن دادي با أما كما كسانچه wannan jin daɗin da kake ganin sa a duniya rudi ne tamkar dafi ne a zuba maka a cikin bandan kifi da aka bararraka shi kana jin yunwa sannan a zuba maka a cikin kofin ruwa mai sanyi lokacin da kake jin kishirwa kana jin yunwa sai aka kawo maka aka shirya maka liyafa nama komai da komai mai daɗi amma an barbaɗa dafi a ciki aka kawo maka ruwa mai sanyi amma an zuba poison a ciki da aka ci naman nan kana jin daɗi kana marari kana annashawa amma kana gama cin naman nan da wasu mintoci za ka ga mutuwa ta buɗe fiƙoƙinta da ƙumbanta da ta kama ka sai dai kaga kana kuka kawai sai dai kaga hawa yana zuba a idanka to haka jin dadin duniya yake abshad da sa'isa min ju'in wa min shaba'in fa rubba makhmasatin sharrun min at-tukhami kama hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi dasami ko mutum bai san ita sharrun duniya mafi yawa ma idan kaga duniya ta bude maka rahab babba kana annashiwanka kana miƙe kafafuwanka mafi yawa ba ta yi ma wannan sai ta ga mutum mutuwansa ya yi kusa sai kawai ta buɗe maka ƙofa sai kana jin kaman ba za ka mutu ba kawai yau kai ne a dubai gobe kai ne a kaza kamance kana jin labarin mutuwa ma da ka ce kai kai kai ku bar wannan labarin aikin banza aikin banza to idan da ka nemi duniya ka nemi duniya amma kar duniyan ka ya mantar da kai gaba da lahiranka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya lidunya yusibuha wanda duniya yake nema Allah zai bashi duniya ba damuwa sabila da duniya a gurin Allah ba wani abu bane kudi fa wadata na kudi ba shine arziki ba da a ce shine arziki da annabi shine shugaban masu kudin duniya gaba daya da a ce arziki tara kuɗi da tara dukiya da tara abubuwa na alfurma na duniya shi ne abin da Allah yake so to da babu wanda zai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya a duniyan nan ba shi ne abin da Allah yake nema ba abin da Allah yake nema shi ne zuciyanka ka gyara zuciyanka a gare shi ka kyautata mu'amalanka da Allah shine abinda ibnu ata'illahi sakandari yake cewa mai hankali shine wanda yace at-tayyul haqiqi huwa an tutwa laka masafata dunya wa tara al-akhirah ainihin an nade maka hanya shine ɗayyu na gaskiya shine a nade maka duniya gaba ɗaya kawai kaga duniya ta kare kana ganin lahira kuma wallahi idan ka saka tunanin ka za kana gani kawai ka kalli rayuwarka straight idan ma zuciyanka bata da irin wannan ya kaza din kawai ka fakkaro makwakwalwanka nan da shekara ɗari kana ina za ka hangi kana lahira ne za ka ga cewa kana lahira ne ko ɗan shekara ɗaya ne kai faɗa ma kanka wannan kanana ka hango ma kanka shekara ɗari to the next za ka ga cewa kai ɗin nan ka zama izaman baliyati minan nisiyani illa lil hibati wa kad sirna izaman baliyati an yi shiga cikin wani sha'ani kawai to man kana yuridu thawabad duniya wanda yake neman sakamakon duniya fa inda Allahi thawabud duniya wal akhirah sakamakon duniya da lahira dukkanin Allah ne wa kana Allah sami'an basira Allah ubangiji ya kasance mai ji kuma yana jin abin da kuke yi Allah ya kasance mai gani kuma yana ganin abin da kuke yi na'am يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allahu akbar Allah ramma ba ku addu'a ma Allah ramma ba ku addu'a irin wannan yanda Allah ramma malam Khalil yake fitar da ayoyin alkur'ani ai wannan sai duwatsu su girgiza sai duwatsu su girgiza wani ya ce wai Allah ya bashi wai Allah ya bashi amarya يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا wannan aya babban aya ne wanda wannan aya kadai idan aka saka shi a cikin tsarin gudanar da duniya ita kadai ta ishi duniya wallahi da za a saka wannan aya a cikin dastor na, na tsarin gudanar da shugabanci a duniya da rayuwa a duniya Allah wannan ayan kadai ta isa wani ba yahude dalilin musuluntansa kenan wannan aya akwai kafirin da ya ji wannan ayan ya ce haka dama musulunci yake ayan cewa yayi ya ayyuhal lazina amanu kunu qawwamina bil qist ya ku mutane ku zamo masu tsayuwa qawwamina qawwamu mubalaga ne ma'ana ku zamo masu matukan jajircewa da tsayuwa bil qist da adalci shuhada alillahi in za ku ba da shaida ga Allah ku zamo kawami na bilkis duk abin da za ku bayar da shaida to ku tabbatar don Allah kuma da gaskiya kuke faɗi walau ala kuma Allah ya ce ko a kanku ne ku faɗi gaskiya a kan kan awil walidaini ya ce ba ma a kanku ba ko a kan iyayenku wal aqrabina da danginku gaba ɗaya idan gaskiya ya zo kar ka goyi bayan wani ka faɗi gaskiya ƙwaya ɗaya haka Allah ya faɗi Allah ce in yakun ganiyan idan wanda za a faɗi gaskiyan a kansa mawadaci ne au faqiran ko talaka ne to kar dan wadatar mutum ka ji tsoro ka ce in na faɗa zai kulle ni in na faɗa zai hallaka ni in na faɗa zai toshe kofan abincina Allah ya ce faɗi abinka au faqiran idan gaskiyan ma akan talaka ne kar ka ce wane talaka ne idan na faɗi gaskiya yaya zai yi zai fada cikin halin kakanikayi arzikinsa zai tsaya zai rasa nutsuwa yana ma da ciwon hawan jini kila yawa mutu idan na faɗa Allah ya ce faɗi gaskiya in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima idan talaka ne ko mawadaci ne Allah ubangiji aula bihima shi ya fi cancanta da su tunda shi ya halicce su ba ruwan ka faɗi fala tattabi'ul hawa an tabilu Allah ya ce kar ku bi son rai an ta'adilu ku yin adalci akan adalci ku bi son rai ku zaɓi son rai akan adalci Allah ya ce wa in talwu idan kuka ba da rashin gaskiya ga mai gaskiya kuka karkace au tu'ridu ko kuka wato butulce kuka kauda kai to fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ubangiji masani ne da duk abin da kuke aikatawa sayyiduna ali ibn abi talib lokacin yana amirul mu'minin yana amirul mu'minin sai ya ga wani sai ya ga sirkensa a gurin wani bayahudi sai wannan ai sirke na ne sai ya ce a ba sirken ka bane na wani sai dina ali ce na wani fa gashi nan na wani ka ce ba ne ce ba na ba naka bane na wani to mu je gun alkali aka zo gurin alkali albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man inkara alkali ya ce to kai ina shaidunka ma amirul mu'minina ake ce ina shaidunka suke ina shaidunka sai yayi tunani yayi tunani yayi tunani sai ga to ai shaidunsa kwaya biyu ne sayyidina hasan ne da sayyidina husaini sai ya ce ku zo ku ne shaiduna sai ya ce a ƴaƴanka ba za su maka shaida ba saboda ɗa baya shaida ma ubansa ya ce ƴaƴan nawa kwaya biyu da manzon Allah ya ce su ne sayyida shababi ahlil janna shugabannin samarin aljanna akwai wani aminci fiye da wannan sai ce a ya ce wannan abin da addini ya ce kenan ai ka kawo shaidan ka amma ba waɗannan ba sai dina ali ya ce ba ni da wani shaida idan ba su ba alkali ya ce mai ba yahude je ka abin ka to har ya juya da ya tafi ya ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce bai taɓa ganin adala irin ta addinin musulunci ba wannan fa shugaba ne fa kaman president ne shugaban kasa shugaban kasa idan ya kai karanka ai sai an nemi burbudin to kanka ma an rasa niki niki da a yi da kai ba kai ba ma sai ya shafi dan yanka da familin ka amma ya kai kara ana ce kawo shaida kawo shaida ya ce ba yi da shaida a ya ce shaidarsa ‘ya'yansa ne ya kawo aka ce ba su yi ba sabila da shi alkali yana hukunci ne akan zahiri ba wai zai yi hukunci da cewa sayyiduna ali sahabin manzon Allah ne mai tsoron Allah bane dan haka ga sirkenka ba a haka ba a yin shari'a da haka kawai shari'a idan ta zo duk yanda alkali ya fahimci ko da alkali ya san wane mai gaskiya ne to duk gaskiyansa sai an tsayar da bayyana sai an tsayar da hujjoji na zahiri ba a shari'a da abin da ya buya ba a shari'a da abin da ya buya dan na san kai mai tsoron Allah ne aka kawo min shari'a da kai da mazinaci fajiri ya zamanto baka da hujja shi dan ce yana da gaskiya duk tsoron Allah ka haka zaka hakura sabila da baka cika abin da ake nema domin tabbatar da gaskiya a kanka ba to wannan shine adala irin ta addinin musulunci ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti ku zamo masu dagewa masu tsayuwa da jajircewa bil qisti da adalci shuhada alillahi masu shaida ma Allah da gaskiya walau ala anfusikum koda akan kanku ne idan ka yi abu ka ce wallahi ni ne bani da gaskiya awil walidaini ko mamanka ne ka ce baki ita ce ba ta da gaskiya ba kuma ka mata rashin kunya bane shi yasa a addinin musulunci a mazhaban imamu malik da mazhaban laifu da mazhaban wasu daga cikin mutanen madina suna ganin cewa idan rikici ya balle tsakanin mahaifiyanka da wata to ba za ka yi shaida wa mahaifiyanka ba ba za ka ce ba za ka zo a matsayin shaida ka mata shaidan ita ce mai gaskiya ba ba zai yiwu ba amma idan ita ce ba ta da gaskiya to za ka yi shaida akan ta ka ce wance ce ba ta da gaskiya ita ta yi laifin ba ka mata rashin kunya ba ne matsayinta na nan na uwa amma wance ita ce ba ta da gaskiya Allah ya ce faɗi abinka saboda ba ita ta halice ka ba Allah ne ya halice ka kuma Allah ne abin tsoro wal aqrabina haka mahaifi ko dan uwa ko yar uwa ko da ko wane ne duk kusancin ka da shi idan bayi da gaskiya ka faɗi magana kwaya ɗaya ka ce wane ne bayi da gaskiya a wannan magana Allah ya ce iyakun ganiya idan mutum mawadaci ne au faqiran mawadaci ne mai mulki ne basarake ne idan ka faɗi gaskiya za ka shiga takunkumi za a toshe hanyar arzikinka Allah ya ce faɗi idan talaka ne ma hawan jini zai kama shi cutansa zai tashi yana da kaza asirinsa zai tonu Allah ya ce faɗi fallahu aula bihima Allah ne sama da su kuma Allah shi ya fi cancanta da su Allah ya fi cancanta ka cika umarninsa akan umarnin waɗancan mutanen guda biyu fala tattabi'ul hawa kar ku bi son rai an ta'dilu akan ku tsayar da adalci wa in talwu amma idan kuka karkace aw tu'ridu ko kuka kawar da kai kuka butulce ma umarnin Allah fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ubangiji ya zamanto khabiran masani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatar anan kaga wannan shine irin azala ta addinin musulunci dazu a karatun da muka karanta a baya mun karanta ba yahudan da ya aka laka masa sata ko wanda tu'umat ibn ubairik yace ba yahude ne yayi sata kuma alhali ba shi yayi sata ba tu'umat din ne yayi sata aka zo aka laka masa sata ‘yan uwansa suna ta ƙoƙarin azantar da hukunci a kan Bayahude domin kar tsaraicin su ya bayyana. Aya ta zo wa manzon Allah aka tabbatar da Bayahude shine mai gaskiya. Wannan mutum kuma da ke da'awar musulunci shine makaryaci. Aka tabbatar da hukunci a kansa daga baya ya gudu. Wannan shine adala na addinin musulunci. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'jilu ijilu huwa aqrabu littaqwa. amanan Allah a doron ƙasa shine adalci adalci duk lokacin da aka sauka daga adalci ga dukkanin sassan adalci to dole a samu kharab dole a samu dimar dole a samu fauda dole a samu corruption duk abin da ya jawo mana bala'o'in da muke ciki shine karya gadon bayan adalci talaka ya fi wato mai kuɗi ya fi talaka ƙarfi mai mulki zai iya musu kyarai dubu ɗaya ba abin da ya faru zai iya aikata duk abin da ya gada masa bila da yana da alfarma yana da jahi to wannan kuma dole ba za a samu lamana ba ba za a samu dole Allah ubangiji tunda an karya umarninsa to Allah ubangiji zai ta turo da jarrabawa ko da mutum krista ne ka ji cewa ba ɗan uwanka musulmi bane ka cuce shi wallahi Allah sai ya kama ka a'a ko da mutum fegan ne ka cuce shi wallahi Allah sai ya kama ka ba wata adala fiye da adalcin Allah da adalcin manzan Allah manzan Allah ma da yace umirtu an uqatila nasa yace ta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu sala a karshe yace fa idza fa'alu zalika asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islami wa hisabuhum ala Allah ta'ala Allah ya ce na yake su sai cin shi la ilaha illallah muhammadun rasulullah su yi kaza su yi kaza idan sun tabbatar ba ni ba jininsu ba ni ba jininsu hisabinsu yana gurin Allah ta'ala Allah shi ya san yadda zai yi da kowa da kowa to amma yanzu ku duba yadda rashin adalci ya cika duniyan mun nan wanda kowa da kowa zaka ji yana kiran musulunci musulunci shi yasa wani wani wani yace na je kasan turai sai na ga ɗabi'un musulunci amma ban ga musulman ba na zo kasan musulmai sai na ga musulmai da yawa amma ban ga ɗabi'un musuluncin ba ba mu da adalci ba mu da adalci rashin adalci yayi yawa ba mu kimanta masu daraja a cikinmu malamai da Allah ya kimanta su ya ba su daraja ya ba su alfurma ba mu ganin darajarsu sun zama su ne koma baya wai sai kaga ɗan siyasa a zalimi mungu wai ya gayyaci malami mai daraja mai alfarma makarancin alkur'ani wai ya zo shan ruwa gidansa ya saka masa zani a cikin leda da naira dubu biyar ya mika masa kuma ya sa a ɗauke su a hoto a yada a social media wannan wani rashin imani me kuke nufi ko daga nan ma Allah ba zai bar ku ku cika muradunku ba ba zai bar ku ku wulakanta malami malami akan duniya ku wulakanta shi malami ya zo bai san an ɗauka ba kawai sai dai ya ga hoto a duniya kawai kun wulakanta shi akan wani abun duniya ɗan ƙanƙani kila a cikin jakkan ƙur'ani ka saka masa ko ku a tamfan zani ka saka masa ka haɗa da naira dubu biyar ko naira dubu goma tsinanniya ka saka aka ɗauki hotonsa aka yada a duniya sai ka tanadi abin da za ka je ka faɗa ma Allah idan dai har malami ya zama ba yi da kima cikin al'umma a wannan matsayin a wannan matsayin to wannan al'umma shikenan ta rikice kawai ba ranar da al'umma za ta samu nutsuwa biya da malami ba da daraja malami ma idan an ga ya sa shadda mai kyau sai an kama ta an murza shadda ya zaba gezina ce gezina ce malami wanda ga fastoci can suna hawa jirage private jet suna yawo a jirage a kasan nan a kudu amma malami in ya hau motar miliyan biyar sai an yi ta nuna shi da baki an yi ta nuna shi da baki kun san motar mu tintek ne ko a mota nan akwai mai tintek to ta cikin tintek din mutane ba su sanin kana kallon su wallahi ba su sanin kana kallon su sai dai kawai kaga ana ta nuna ka ana alhamzu wal lamzu ana kifce da yabace wai me an ga almajiri a mota an ga almajiri shi yasa al'umman mu ba su san shi yasa wadu shay'i fi ma fi ghairi mahallihi shine ainihin shine ainihin ha'inci maza Allah ce idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a in aka jingina al'amari zuwa ga wanda ba ma abotansa ba to a jirrayi tashin alkiyama kawai to ba a adalci ba mu adalci ma junanmu muna Allah Allah mu ga laifin junanmu mu yada muna Allah Allah mu ji wani ya aikata wani abun kunya mu tona asirinsa muna Allah Allah mu ji magana akan wani mu ƙara ƙarya casa'in da tara mu lalata shi domin mu ɓata shaksiyansa a duniya to ka shirya abin da zaka je ka faɗa ma Allah ta'ala kuma ka shirya duk abin da ka aibata wani da shi sai Allah ubangiji ya jarabce ka da wannan abin kafin ka mutu duk abin da ka aibata wani da shi sai Allah ya shiryi wanda ka aibata shi da shi din shi kuwa wancan da ka aibata shi da abin Allah ya kai da ka aibata shi da abin Allah ubangiji ya dawo da jarrabawan akanka tunda kai ma da ka ganka a shirya ba kai ka shiryar da kanka ba Allah ne ya shiryar da kai Allah ne ya shiryar da kai saboda haka Allah ubangiji ya gyara mana Allah ubangiji ya gyara mana wannan yana nuna mana girman adalci da tsayuwa akan adalci da kuma tsayuwa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban adalan duniya wa ahlamu khalqillahi a adalu khalqihi minan nasi aska bal minan nasi ashja'u shine mafi hakurin halittun Allah shine mafi adalcin halittun Allah shine mafi lokacin da Bilal ibn Abi Rabah suka samu munafasa ce ce ku ce tsakaninsa da Abu Zar sai sayyidina Abu Zar al-Ghifari ya nuna sayyidina Bilal ibn Abi Rabah yace kai dan bakan mace sayyidina Bilal baki ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu manta da cewa sayyidina Bilal baki ne bawa ne aka aka yanta shi sayyidina Abubakar ya yanta shi suka zo gurin manzon Allah annabi ya nuna Abu Zarr al-Ghifari yace innaka mru'un fika jahiliya kai mutum ne wanda da akwai akwai burbudin jahiliya tattare da kai a wani wayan yace sakalatka ummuka magana ne wanda manzon Allah shi kai faɗi wannan magana abu zarul gifari ya saka kumatunsa haka sai ya ce ba zai daga kumatunsa ba sai sayyidina bilalu ya taka kumatunsa ya saka ta, ya saka kafansa ya taka kumatunsa wanda wanda wanda wannan abu da ya faru tsakanin su shi sayyidina abu zarul gifari shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma azallati sama wala aqallati al-ard asdaqa lahjatin min abi zarr sama bata taba rumfa kasa bata taba daukan wani mutum da yake da gaskiya kaman abu zarul gifari ba to shine manzon Allah yake hukunta shi da adalci da adalci ga Usama ibn Zaidi mun karanta a baya wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ko mun karanta abu sayyidina Usama ibn Zaid halin da ya samu kansa ciki na kashe wani mutum da yace la ilaha illallah sau daya ba a ma san mutumin ba ba a san daga wata ina yake ba kawai ya zo ya kashe sabon annabi da yawa sai dina abu zar ya ganshi ya daga takobi da ya sare kansa yace la ilaha illallah wa annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayan abu zarri aka tattahu ba'da an qala la ilaha illallah abu zarri yace inna ma qalaha khawfan min as-silahi manzon Allah yace afala shaqaqta an qalbihi wa ra'aita aqalaha am la wannan shine adalci wannan shine adalci to Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan adalci wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira idan kuka juya baya kuka kauda kai kuka karkata zuwa ga ƙarya a maimakon ku tabbatar da gaskiya to Allah ubangiji masani ne da duk abin da kuke aikatawa na'am يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah wal kitab wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin da ya saukar wa manzonsa wal kitabi alladhi anzala min qabl ku yi imani da littattafan da ya saukar gabanin zuwan annabi Muhammad wa man yakfur billahi wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce ma littattafan Allah wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah wal yawmil akhir kuma ya kafirce da gobe kiyama ranar tashin alkiyama faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata mai nisa wannan aya aka ce tana magana da ahlul kitabi ahlul kitabi ahlul kitabi wanda aka saukar musu da littafi linjila da wanda aka saukar musu da littafi at-taura Allah yana kiran su aminu billahi ya ayyuhal ladzina amanu ma'ana ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Musa ko aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah anan idan muka lura Allah da ya ce ya ayyuhal lazina amanu bai ce aminu bi rasulillahi ba sai fara cewa aminu billahi wa rasulihi sabila da wancan imanin naku da annabawan naku bai zamo imani da Allah ba sai kun yi imani da manzan Allah an fahimta imanin naku da ai Allah ya tabbatar da kun yi imani da Musa ko ahlul kitabi wanda aka turo su wanda wato masu at-taura masu linjila sun yi imani da isa amma wannan imanin naku bai zamo ya wadatar ga imani da Allah ba ku ba ku yi imani da Allah ba sai kun jaddada imanin ku da Allah bayan kun yi imani da manzan Allah ya yi lazina amanu aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah a wani fiskan kuma malamai suka ce ya ayyuhal lazina amanu ana magana ne da muminai din sahabban manzan Allah aminu billahi ku jaddada imanin kuma Allah bayan kun yi imanin ku ƙara jaddada imanin kuma Allah ta hanyar barin saƙon da Allah Ubangiji ya hana saboda wanda ya zo yana zina la ya zini zani hina ya zini wa huwa muminun wa la ya suruku sariku hina ya suruku wa huwa muminun wa la ya shirabul kamra sharibul kamri wa huwa muminun mazinaci idan ya zo yana zina sai ya cire imanin ya aji kafin ya yi zina mashayin giya kafin ya sha giya sai ya ajiye imaninsa lokacin shi zulmatun ne gaba ɗayan shi duhu ne gaba ɗayan shi babu imani tattara da shi in ya mutu a wannan halin sai dai kawai a fawwada al'amarin shi ma Allah amma bai mutu mumini ba haka mazinaci haka mashayin giya haka barawo wanda ya mutu to baka yin saƙon Allah babba sai fa imanin ka ya fita fa to Allah yana kiran ka ka bayan ka yi imani da Allah ka jaddada imanin kama Allah domin ka samu muraƙaba da mushahada muraƙaba da mushahada shine a ko da yaushe kana hadarto da ubangiji a ko da yaushe kana tuna ubangiji na tare da kai a ko da yaushe kana tuna ubangiji na kallon ka a ko da yaushe kana tuna ubangiji ba za ka ɓuya masa koda da sakan ɗaya ba ka samu muraƙaba kenan aminu billahi ku jaddada imanin kuma Allah wa rasulihi ku jaddada imani ga manzon Allah wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi da littafin da ya sassaukar da shi ma annabi Muhammad akwai bambanci tsakanin anzala da nazzala akwai bambanci idan ka ji Allah ya ce anzala wasu malaman tafsiri suka ce saukan qur'ani ne daga lauhul mahfuzi zuwa sama'ud dunya baitul iz tabiya da qur'ani marhala ya bi wajen sauka sauko da shi daga baitul lauhul mahfuz da rakiyan mala'iku tare da mala'ika jibra'il mala'iku duka sun mishi rakiya shine aka saukar a lailatul qadri ko hadisun wasila tubnul asqa yace a daren 24 ga ramadana jibrilu alaihi salam ya ɗauko alƙur'ani tare da rakiyan milamilan mala'iku aka kawo shi sama'ud duniya a dunkulen shi gaba ɗayan shi aka kawo shi baitul is sai kuma saukansa munajjaman mufarraqan bi hasbil waqa'i wal ahdas da kuma mashi'an Allah sai kuma aka zo bayan an sauko da shi a dunkule daga lauhul mahfuzi zuwa sama'ud duniya sai aka zo ana saukar da shi kaɗan kaɗan wata ran a saukar da sura guda wata ran a saukar da ayoyi goma wata ran a saukar da aya ƙwaya ɗaya ma tunda mun karanta a baya akwai ayan da bayan an saukar da ita ma sai aka sai da aka sake sabunta wahayi aka saukar da kalma guda biyu gairu ulid darari ko la yastawi alqa'i la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahidina fi sabilillahi gairu ulid darari ko wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ka gane to kaga wato ya sauka bi hasbil waqa'i wal ahdas gwargwadon abubuwa da kuma ahdas waɗanda suka faffaru hakan nan to idan ka ji Allah ya ce anzala ana maganan saukar da shi dufatan wahida daga lauhul mahfuzi zuwa sama'ud dunya idan ka ji an ce nazzala sassaukarwa yau a kawo kaza gobe a kawo kaza a tsawon shekara ashirin da hudu aka saukar da alkur'ani din gwargwadon har kafirai suna cewa qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ko me yasa ba za a saukar maka da qur'ani lokaci guda ba kamar yadda aka saukar wa wa, wa, wa, wa annabi Musa in ji Yahudawa Allah ya ce wa zalika linusabbita bihi fuadak mun saukar maka ne saboda zuciyanka ya natsu saboda sahabbai su samu daman haddacewa sahabban nan ummiyai ne da basu iya rubutu ba basu iya karatu ba in aka saukar da shi dufatan wahida sai an ɗau lokaci wajen yi musu darasi domin su haddace amma idan aka saukar da sura ɗaya yau da su haddace gobe aka saukar da wani su haddace a haka a haka a haka wannan shine bambanci tsakanin anzala da nazzala Allah ya ce wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi littafin da ya sassaukar ma annabinsa wal kitabil ladzi anzala min qabl da littafin da ya saukar da shi kun ga wancan sai ya ce anzala sabiya da littafin annabi Musa lokaci guda aka saukar da shi gaba ɗaya at-taura lokaci guda aka saukar da shi sai ce wal kitabil wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wanda ya kafirce da Allah wa malaikati ya kafirce da malaikun Allah wa kutubihi ya kafirce da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranan gobe kiyama faqad dalla dalalan ba'idan hakika ya bata bata mai nisa Allah ya raba mu da bata Allah ya shiryar da mu da mu tsaya a nan akwai bakinmu da suka zo daga can garin tashar mai alewa muna muku maraba da zuwa Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi muna samun baki daga nesa suna zuwa to yanda kuka zo lafiya Allah ya mai da ku lafiya rannan yan uwanku mutanen bayara ma sun zo to Allah ya saka ma kowa da alkhairi eh waɗanda suke so su zo ba su samu daman zuwa ba su ma Allah ya saka musu da alheri albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am eh akwai tambayan da aka yi wanda ya kamata a ce mun bada amsan sa mai tambayan ya nana ta tambayan har sau biyu wanda insha Allah yanzu zan bada amsan wannan tambaya din shine tambaya kaman haka shin menene bambanci tsakanin ɗarika da ƙungiya idan an ce ɗarika ana nufin ƙungiya ce kaman yadda ƙungiyar shi'a da ƙungiyar murji'a da ƙungiyar mu'tazila suke ko kuma ɗarika dai ba ƙungiya bace to ɗarika ba ƙungiya bace ɗarika tana cikin jerin ahlus sunna ne wal jama'a wannan idan muka ɗauki alfarku bayan alfirak na abdulkahir al-baghdadi za mu samu ya jero sufaye a cikin jerin gwanan ahalus sunna sinufi na ahalus sunna kashi takwas ne kamar yadda ya kawo akwai sinufi na alfuqaha'u akwai sinufi na alqurra'u akwai sinufi na almuhaddisuna akwai sinufi na tazkiyatun nafsi akwai sinufi na ulama'ul kalam suna nan dai su takwas ne su takwas ne bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ilimi ya bunƙasa ya buɗu sosai sosai a zamanin manzon Allah waqtul jam'i ne lokacin lokacin ake tara ilimin lokacin wahayin yake sauka a zamanin sahabban manzon Allah aka fara faɗaɗa abun har aka fara rubutu wajen hada alqur'ani haka a zamanin sahabban manzon Allah aka sake fitar da wani alqur'ani din aka hada mutane akan qur'ani kwaya ɗaya a zamanin sayyidina Uthman to bayan ilmomin musulunci suna yawa sai ya zamanto musulunci ya zamanto makaranta makaranta fakalti fakalti wato kowanne suna tsayawa a gabansu wasu sun haɗa tsakanin fakalti kaza da fakalti kaza wasu kuma sun tsaya a iya kaza sai zamanto department department in an shiga fakalti din ma akwai department department sai zamo kaman jami'a sai zamanto a cikin musulunci akwai makarantar mazhaba makarantar fiqh a makarantar fikihu aka samu almazahib a makarantar fikihu aka samu waɗannan mazhabobi na ahlus sunnati wal jama'a wanda kullum ake karanta mana su a musamman mazhaban malikiya ko mazhaban shafi'iyya mazhaban hanafiya mazhaban ahmad ibn hanbal wanda idan an faɗaɗa shi kuma mazhabobin sukan kai su guda takwas akwai mazhaban imamu abu hanifa akwai mazhaban imamu malik akwai mazhaban imamu shafi'i akwai mazhaban ahmad ibn hanbal akwai mazhaban dawud zahiri akwai mazhaban al-ibadi akwai mazhaban al- al- al-ja'fari mazhaban Ja'faru Sadiq akwai kuma mazhaba Zaidiyya mazhaban Zaidiyya sukan kai takwas amma mazhaba wanda suka shahara cikin mazahibu na ahli sunna sune waɗannan mazhabobi guda hudu wannan duka a wani makaranta a makarantar fiqh kenan sai aka zo a makarantar Qur'ani ma'ana fiqh shine al-ulumul islamiyya ilimomin addinin musulunci gaba daya sai aka zo kuma makarantar al-Qur'ani a gefe guda sai aka ce nan kuma akwai al-Qurra makaranta makarantan su ma gida-gida kowane gida akwai makarancinsu akwai nafi'u ko warshu an nafi'i ko akwai kuma qalun ko akwai ibnu kafir ko akwai hamza ko akwai kisa'i waɗannan dai qira'at din wanda goma ko ko a dawo da su bakwai duka aka samu a ciki sannan aka samu makarantan hadisi makarantan hadisi a nan aka samu waɗannan manya-manyan kutubu sitta ɗin bukhari muslim nasa'i ibn maja abu dawud wanda dukka wannan ƙarƙashin makarantar ahlus sunna ne idan aka ce ahlus sunna su ne wanda suka yarda da kilafan sayyiduna abubakar da umar da, da uthman da ali a jere wanda suka yarda da cewa babu zalunci tsakanin fara kalifancin sayyiduna abubakar ba zalunci bane ba kwace kalifanci aka yi a gun wani ba wannan su ne ahlus sunna to ƙarƙashin wannan sabila da da farko an samu akwai shi'a akwai sunna shi'a su ne wanda farkon shi'a ta fara da soyayyen ahlul baiti da soyayyen sayyiduna ali da shi ta fara sai kuma aka zo aka samu hulat abun ya rikice sai ya zamanto wasu daban ne wanda suke dangana kansu zuwa ga ahlul baiti din amma kuma suna saba ma ahlul baiti wajen zagin sahabban manzon Allah da zagin matan manzan Allah da kuma nuna rashin amincewa da kalifancin kalifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai zaman to makarantar ahlus sunna kamar yadda na faɗa mana ya haɗa tsakanin makarantu kamar haka akwai madarisu al-ulumil islamiyya akwai madarisu ulumil qur'an akwai madarisu ulumil hadis akwai madarisul fiqh al-islami akwai madarisu tazkiyati wat tarbiyya wat tasawuf sannan kuma akwai madarisu ilmil kalami sannan kuma akwai madarisun lugha waɗannan su ne guda takwas waɗanda suka haɗo sinifi nau'o'in ahlus sunna wallahi duk wanda ya ruɗe ka ya ce maka jam'iyyarsa ita ce ahlus sunna kuma jam'iyyar ta saba da ɗaya daga cikin waɗannan jam'iyyun wallahi ɗan fa wannan ne makaryaci ne zirin makaryaci zirin makaryaci ne don haka a tasawuful islami ɗarika da ake cewa ɗarika da ɗarika da mazhaba suna kama ɗarika da mazhaba suna kama mazhaba matafiya ɗarika hanya yawwa shi yasa rannan na ce duk wanda ya ce ɗarika ƙungiya ne to ku ce masa dole ne in daidai mushrikantar da ‘yan ɗarika saboda suna bin shehu tijjani a matsayin jagora to maza maza ya mushrikantar da imamu abu hanifa da mabiyansa ya ce imamu abu hanifa ɗagutun mabiyansa ne sannan mabiyansa imamu abu hanifa suke bauta tun da an ce mazhaban imamu abu hanifa me yasa ba ce mazhaban manzan Allah ba me yasa ba ce mazhaban tun da kun ce ku kawai ɗan zigidir ne a bar ku kai tsaye ku tare da manzan Allah shikenan sai ku kankara kowa kowane isnadi ma ku kankara isnadin ku ce ba rijal kawai ku ce ku kawai daga manzan Allah kuka karɓo ba ku isa ba ƙarya suke yi wallahi tallahi ƙarya suke yi ba ahli sunna bane su tatattun ahli sunna a je a ɗibi littattafan malamai din za a tabbatar da su wane ne tatattun ahli sunna alaka dariƙa ba kungiya bane dariƙa ba kungiya bane dariƙa ita da mazhaba ɗaya ɗaya ce da mazhaba wanda yake mazhaba yace ya bu mazhaban imamu malik ya yarda da fatawoyin imamu malik a matsayin imamu malik ya zamo jagoransa wajen ɗaukan fahimtar fiqh a musulunci wanda ya ce ya bi ɗarikan shehu tijjani ya yadda da shehu tijjani malami ne da dai masa tarbiyyar ruhi ya kai shi zuwa ga Allah ta hanyar karanta wasu azkaru da auradu shi ne kaɗai wuridin da shehu tijjani ya bamu kuma ibnu taimiyya ya ba ku wuridi kuma kuna yi kuma in ɗarikan ibnu taimiyya ne eh sai kaga wani masharari ya zo ya zauna akan kujera kawai yana sharara ƙarya wa mabiyansa yana ce wane mushriki ne wane duk wanda ya ce mana mu mushrikai ne ya zo mu yi mubahala da shi ya zo mu yi mubahala na rantse da billahi wallahi tallahi billahi azimi la ilaha illa huwa da mu da iyayenmu mu ba mushrikai bane kuma ba a koya mana shirka ba son annabi aka koya mana kai ɗan tasha idan ka isa ka zo ka ɗauki ƙur'ani ka ɗaura a kanka ka rantse da Allah ka ce mu mushrikai ne ala la'natullahi alal kazibina qul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi alal kazibina wallahi ba za su iya mubahala ba ba za su iya mubahala ba su zo mu yi mubahala da su ba za su iya ba ba za su iya ba Allah ubangiji ya kara mana san manzon Allah yawa wannan shine a takaice abinda zan zan iya faɗa muku sai dai a wani lokaci insha Allah zan mana ma bayanin me ake nufi da kungiya za a muku bayanin me ake nufi da kungiya idan an ce kungiya me ake nufi da kungiya kungiya me ake nufi da kungiya kungiya manya-manyan kungiyoyi kamar yadda malamai suka fitar manya-manyan kungiyoyi kuduban kungiyoyi shugabannin dukkanin kungiyoyi su guda hudu ne haka shaharistani ya kawo cikin almilal wan nihar shugabannin kungiyoyi su guda ashirin ne a shafi na ashirin cikin almilal wan nihar na muhammad abdul karim a shaharistani ya ce akwai kadariya akwai asifatiya akwai alkhawari akwai ashi'a wanda da waɗannan kungiyoyin da suka haɗu da mu ji ma abinda al-Imam Shadibi wata rana zan fada zan karanta muku abinda al-Imam Shadibi ya fada dangane da waɗannan ƴan barandan da suke maganan bid'a suna aikata masha'an su suna fakewa da sunan bid'a yake tabbatar da ɗariƙun sufaye wanda ya jingina su da bid'a zai iya zai iya fita ma daga musulunci ma Imam Shadibi wasu sani ba duka ana kamo su ana karanta musu amma suna zagin mutane a shararan yara Allah ya sauke Allah ya sauke wallahi abu ne abin haushi mutum ne jahili fitik bai san damansa daga hagunansa ba ana karantar da kai ana baka karatu kyauta amma wani lokacin su kansu suna tsumburan mu ne sabila da musu tumbudin ilimi su sha abin da ba su da shi ba ba haka ba sukan tsumburo mu ne sabila da a dan ba su kaɗan su sha shi yasa idan muka duba za mu ga kamar shi a abdulkahir al-baghdadi ya lakaso kungiyoyi guda saba'in da ukun nan cicis da manzan Allah ya ce Yahudu da Nasara sun kasu Yahudu sun kasu saba'in da ɗaya Nasara sun kasu saba'in da biyu al'umma ta za ta kasu saba'in da uku Abdul Qahir al-Baghdadi sai da ya kawo wannan saba'in da ukun gaba ɗayansu ya fitar da su ƙarƙashin ƙungiyoyin nan ƙwaya takwas tun daga kan Shi'a Khawarij Murji'a Mu'tazila suna nan dai ya jero su ya fitar da su wanda insha Allah wata rana za mu karanta muku in Allah ya yarda Allah ya ba mu sa'a bismillah man me ake nufi da sharifi idan an ce sharifi shine madaukaki wanda Allah ya karrama shi ya girmama shi ko ni ma ina da da sharif amma ban ce shi jikan annabi bane ban faɗa ba eh yawa jikan shehi mushaddidu ne shi shi ba jikan annabi bane eh in an ce sharif shine madaukaki wanda Allah ubangiji ya daukaka shi wanda Allah ya daukaka shi kuma ana idlaƙin sunan sharif ne ga jinin zirin manzan Allah wannan shine abin da ake nufi da sharifi a yanayin sigar tambayan da ya zo min kuma yanda ake sharifi shine wanda ya tabbata yana da dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a ɗaura mana alhakin idan ya zo sai mun tuke shi mun ce faɗa mana nasaban ka waye kai daga ina daga ina mu yaƙinin muga manzon Allah ya shige haka mai ƙaryan shariftan ma ya zo ya mana ƙaryan shariftakan mu masa hidima ya tafi annabi ya san muna son sa ne muka yi wani lokaci Abdullahi ibn Umar zai shige sai ya ga wasu suna surutayya shikenan suna ganin sa a gurin masallaci ya gansu suna ta taɗi suna hango shi kawai sai suka tashi suka kama sallah sai ya ce man khada'ana billahi in khada'ana lahu wanda ya yaudare mu saboda Allah he mu yaudari mu bi shi kawai to wanda ya zo ya ce mana shi sharifi ne saboda ya ga muna son manzon Allah sai mu masa hidima ba ma ruwanmu da tambayan daga ina kake min yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girman sa ya shige haka ko ƙarya kai mana da annabi sai ka cuce mu in kana son ka cuce mu to ka mana ƙarya da manzan Allah yanzu yanzu da mu da da ka ga mun abin nan ɗinka mu eh na'am jikansa ai direban ba shi ya ba kaɗe shi aka yi ba ko hatsari suka yi a cikin mota tare to ai tunda hatsari suka yi dukansu ne suka yi accident shi ma wannan din da kwanansa na gaba da ya kare shi ma da ya mutu ba kaɗe shi ya yi ba ai ko ko kuna son a yi wata fatawa ne Eh, Allah ya ba mu sa'a Hmm. da shi duk wanda yake da damuwa Allah ya sauwake mishi wanda yake da bukata Allah ya bashi masu son kuɗi Allah ya basu mai albarka masu son aure Allah ya basu mace ta gari marasa lafiya Allah ubangiji ya basu lafiya albarkan manzan Allah na'am tajdidi jaddada wato mun jaddada ma kowa ɗarikan tijjaniya bisa sharuɗan da shehu tijjani ya tabbatar idan dai ka tabbatar da waɗannan sharuɗan to mun jaddada ɗarikan tijjaniya ga kowa fatiha da salatul fati bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin muna da sauran lokaci na'am to sai me to tambaya menene tambaya eh ito bayani dangane da abin da ya shafi a wancan bayani da muka ɗauko na zaci bayanin da muka yi akan akan wato bayani akan bambancin ɗarika da ƙungiya zai ɗauki lokacinmu gaba ɗaya amma shekaran jiya da jiya duka mun yi bayanai dangane da abin da ya shafi aƙida ko eh mun yi bayani dangane da abin da ya shafi aƙida jiya mun tambaye malam mai zuƙi ta malliya in tambaye shi muka ce to malam mai zuki zo ka faɗa mana da kace Allah yana da hannu da yatsu ka zagi Allah ka ce Allah na da hannu da yatsu muka ce to zo ka faɗa mana gashi a Qur'ani dai Allah ya ce hannu ɗaya ya ce biyu ya ce da yawa to ka zo ka tabbatar mana wanne ne muka ce ga wani wajen an ce ido an ce ido da yawa sai ka tabbatar mana idon kwaya nawa ne da kake so ka tabbatar da jariha din eh ko to wani abin da zai ba ku mamaki kuna tafi da ni ai wani abin da zai ba ku mamaki duk malaman ahlus sunnati wal jama'a na duniya karankakaf wallahi ba su da aqida na tajsimi da tashbihi ma Allah ba su da aqida na tajsimi da tashbihi ma Allah aqida na tajsimi shine wannan aqida na cewa Allah ya tare a can sama can sama ba'inun an khalqihi yawwa yana can sama to ba su da wannan aqida sannan ba su da aƙidan cewa Allah Ubangiji yana zuwa yana, yana saukowa haka wai hau ya sauka ya hau ya sauka irin yanda yake cikin hadisun nuzul ko akwai ingantaccen hadisi hadisun nuzul Allah yana saukowa sulisin dare zuwa saman duniya sai ya ce ina masu neman gafara su zo na gafarta musu sai suka ce wai wannan saukowan saukowa ne na al'intiqal ciratuwa kamar wani babban basarake yana da gida mai hawa da yawa sai ya sako hawa ɗaya domin ya gana da jama'ansa to wai haka Allah yake sakowa cikin akidarsu sai aka ce su ba su fahimtar maqasidun nusus ba su fahimtar maqasidun nusus ba su fahimta nasi me yake nufi sai su lankaya a jikin harafi shi yasa mukan kira su da hurufiyun hurufiyun su suna bautan harafi ne ba harafi ba a duba menene maqasid misali kaman ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kalman istawa da yana daga cikin kalmomin da aka yi ta samun husuma da rikici a kansa tsakanin mabambantan matafiyoyi istawa din nan tana da ma'ana guda goma sha shida a lugar larabci daban daban daban daban guda goma sha shida istawa الرحمن على الأرش استوى tana da ma'ana guda goma sha to amma yaya za a yi mu nemo ma'anan da zai yi in iba'i a kan nisanta sufanta Allah da zama sai mu duba mu ga menene istawa me yake nufi me aka ce akan istawa menene madmunin istawa a'a a ɗauko siyakin ayan kamar yadda na ji maulana prof ibrahim makari wani lokaci ya ɗauko siyakin ayan kalima da kalima harafi da harafi aka fitar da ita tsiraran tsiraran kalmomi din sannan aka zo aka jona su aka faɗi ma'anan kalmomin aka yi aiki irin na maza ko maza a gabanka akan ce idan ka ga mutum yana rawan kai ga akan ce kauce maza a gabanka ko yawwa ka zo aka warware waɗannan abubuwan wanda cikin warware waɗannan abubuwan za ka samu rashin fahimtar makasidun nususi shi ya kai su zuwa ga cewa Allah sauka yake yi bayan kuma ba saukan Allah yake so ya nuna maka ba yaka yana son ya nuna maka lokacin rahamansa takan kusanto ta yadda ake amsa addu'o'i ba wai ya ce maka yana sakowa domin ka je ka yi ta tunanin yaya yake sakowa bane ya faɗa maka ne domin ka gane kawai wannan lokacin mala'ikunsa suna sakowa ana karɓan addu'a a lokacin amma sai suka ajiye maganan ainihin abin da hadisin yake nufi sai suka ɗauko jidali kuma akan kalima wanda kuma idan za a yi amfani da shi da zahirin yadda suke faɗa dole a sufanta Allah kuma laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir to wannan kenan na shiryo abubuwa da yawa akan abin da ya shafi wannan amma insha Allah kafin azumi ya fita akwai karatun da muke yi na musamman mai suna a aqida ko yan uwa suna gani ai ana sa shi a alfaida tv ba ku gani yawwa ana nan ana wannan to bayan sallah za mu ci gaba da wannan karatun saboda dalilin wannan karatun da yawa wasu sun zo fa sun shiryu da yawa wasu sun zo sun amsa sun amsa kira dama an bar su ne su so suke a bar su su ci karan su babu babbaka kuma ba za mu bar su ba ai yanzu mun riga mun gane lagwan su ko yawwa Allah ya gyara mana Allah ya samu cika da imani اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعضاءك أعضاء الدين wansur ibadakal mu'minin Allah ya biya mana bukatanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ubangiji ya ba mu arziki mai albarka Allah ya sa mu shiga damuna a sa'a Allah ya ba mu damuna mai albarka maulan mu shek tahiru Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kiyaye mana shi albarkan manzan Allah Fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين